بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين و...
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 19 ga wata na safar hijira shekara 446 wanda ya dace da 23 ga watan 8 2024 a darasinmu na ƙarshe cikin surutun zuma a sati da ya gabata mun tsaya aya ta 54 cikin surutun zuma yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyar cikin surta zumar insha Allah kayan akwai tambaya da yanin bice a wajena ɗaya iya tambayar cewa wani abokinsu ne Allah mai cikawa ma'aikaci ne ya ba da wasu kudi ga matar shi cewa ta sa wannan kudin cikin kwan ta ajiye mishi amma ba na shi ba ne to zan matsala Allah mai cikawa kuma bai gaya mata ba wannan kudin na wani ne to kamar da shi mai tambayar ke wani yanzu kamar wata biyu ne to wannan kudi tun da ya tabbatar ba nashi ba ne ba a gama su da sauran kudi nashi dole a aje har tsawon shekara kamar da ake tsawo ajiya misali cigiya a aje a yi cigiya da abokan shi wane ne ya nasa abokan duka abokan mu'amalar shi insha Allah za a samu ana samu ko ya zo ya ce ya yaye ko ya amshi kayan shi amma ba a gamawa cikin sauran kudi da ake kawa na fansiyon ko an suta capital da dc capital da dc da zuwa wani kitan bayar ta kan magana jiya ne kan masalar kudi da ake badawa bayan mutum ya mutu ana kawo su masu kabri a ba iyalan shi wannan kudin suna zawa daga can an kasa su kasan shi bature ba ruwan shi da uwanka da uwanka shi kurin matarka ce da yanka sai su kasa wannan kudin da mata da fiye sauransu uwaye ba su da wani kima ne gaskiya a wurinsu to wannan kudin irin wannan kudi don bature ba magana ba wannan kudin kafin da sai har kudin diyar in ka mutu a wurin shari'a ta su ana kasa kudin da su suke raba shi ba yadda musulunci ya raba shi ba to irin wannan in ya samu musulmi ku za ka amsa wannan kudin a kanunku sai ku mai rabo na musulunci shi kenan ya kuma shi rabo na gado da musulunci don za ku raba wannan kudin a yadda ake raba gado amma sauran kudi na fansiyon da ake ce ake badawa wata-wata na mace ko na diya wannan gaskiya bincike da na yi kan mas'alar wajen matakan abin wannan kudin ba kudin gado ba ne wata asusu ne aka yi duk ma'aikaci kayar da yarjejeniya wani asusu ne aka yi na musamman aka keɓance kashi kaza a kudin albashinka kashi kaza a wani kake ma aiki proje ce societe ce gwamnati ce suke hudu wani kashi kaza a zuba a wancan asusun na agajin ma'aikata ne ɗiyansu ko matansu tun da ran kare ba ka zuba wani kuna wancan asusun kuma ba kai ba har da wanda kake ma aiki yarjejeniya ce wannan kudin da ake ba iya ko matarka ko da baka iyan ba a ce a baka su a mai rumansu ko da an baka iyan ko ba matarka amma dama asali asusun na agajin iya da mata na ma'aikata iya ka hin shekara kaza mata ka hin sai aure kira wannan kudin idan mutum ya mutu aka wannan hukunta kudin ake kawa kudi da ake na wata wata za a bada shi ga wanda sunan shi dan na mace ne a bada ka hin sai aure idan iya ne za a ba iyan wanda ke sunan su su ma ka hin shekara kaza ne zaka wannan bai cikin gado gaskiya magana bai cikin gado da kuma sabakin cikin kudin da yawa ne suka neman bakin cikin ba matan kudin ko sauran wansu su ma katar su yan basu a dama kudin mana ku dama kudin ga masu su ko su ma akwai lokaci kaza da yake kariya gaskiya magana Allah wa Allah sai tambaya ta biyu shi wani iya tambaya ce mai harshe biyu ya tambayi ingancin hadisin kuma da in ya inganta bai zamantowa hadari ga masu karatu na neman shahada inda ka tambaye in ya inganta bai zama haɗari ga masu karatun neman shahada hadisin abin da yake hudu ruwaye ta da yake magana kanta anan sallallahu alaihi yana cewa man talaba ilman man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhu Allah la ta'allamu illa lisub bi arda min ad-dunya wannan ita ce magana yace wannan akan haka annabi ce lam yajid alfal janna lam yajid alfal janna duk wanda ya nemi ilimi ilimi da ake na neman yardar Allah na lahira kan ake addini sai nema ba dan he nema dan wani abu arzikin dan wani abu na duniya kuma mai dan duniya ne da shi aka ce wannan neman ilimi da dan shi duniya ce zai nema bai samun ko da kamshin aljanna shi ne ka ce to ina ga wanda ya dan neman shahada ɗan uwa an ce aiki iyaka da zuciyar mutum zuciyar mutum ita allah ke hukunci da ita ɗan uwa shahada wani aka ce ba ita ba ce raya wasila ce neman shahada ko ce ce ma tun da ƙarama har zuwa da fitowar ko burbusaira duka mutum mai ilimin to bangaren farko dai hadisin ya inganta abu dawo aka ibn majah imam ahmad musnad da yawa ta inganta wajen ingancin hadisin hadisin ya inganta hadisin tabbas wajen bangaren inganci amma abin da ke so shi mu tambaye hodi sai illa da neman karatu neman shahada ai shahada wanda ba ke ba mutum damar yin wani aiki na addini ko wani aiki daban kai ya zamanto kai ne na mai ilimin kai ya zamanto gayar ka wannan kurin samun shahada kurin a ce ma kaza ko da kusa ko burbusa wannan shine matsala in kai da wannan mutuwa kadai ne zaka shiga wannan layi na baka samun kamshin aljanna wannan nasiha ce ga ɗaliban ilimi mutum kullum ke ta niyya in dai kai niyyarka ba wannan abin bane ba wannan hadisi bai shafa ka kai dai wannan an san shahada sai mun wa abin zamu ne kawo ba a ba mutum aiki gairi shahada kaza hatta kai nan kasan lokaci har ga neman ma a ce limancin ma irin shahada kaza kuma ya akwai su gurabe na aiki wanda kama addinin Allah hidima za ka mishi hidima baƙi wani hidima balle ɓangaren hukuma dole hira shahada ka zama kamar dole ka zama kamar darura ce a yanzu shahada darura ce a yanzu duk yan wa ɗalibai ilimi duk wata shahada ka neman ka samu kowace ce amma ka yi da niyya ta kwarai shi ne kuran amma ka kama cikas ke neman shahada kowace ce yan wadan hanya ci gaba ake zamani kuma canza ake da abu da wuri da yawa aiki kada kallo ba kai ba don maka shahada kaza kenan wani abu ne dama Allah ya kawo amma a kyautata niyya shine kurin babban abu kai yanzu kurin burinka ka samu kaza shahada ko ka samu kuɗi ko na da mukami na duniya wannan shine zaka yi asara illa nan jan hankali da yan wanda alaman ilimi mutum zai shi shahada har zuwa da kutura da jikai matsala wani kurin wannan shahada da samu ce wurin kurin ya zama mushi a jami'a ko a kashe tara kwada ko wani aiki kaga anan baka ci mari ba ilimin kuma matsala babba yau ganin an mai da shahada kaman wani abun kasuwa ne ta zama kaman akwai kanti na sai da ka wasu su ba ilimin bai sha musu kai za su ba hanyoyi kuma akwai hanyoyi ganin jami'o'i akwai jewa na kasuwa ne kudin su samu wani shahada a ba su wani aiki da ba su haƙƙin a kan shi ko shi na haɗari tunan kana alfazin shahada amma babu wani abu tare da kai to yan wannan wanda ma yake da shahada ku gane wa kullum almai ku gane shahada ko ce har zuwa da fitowa ko fitowa ko ce gane duk wanda zai tsaya kurin ya yi shahada kaza ba tare ba da ya buɗe kowa ta neman ilimi ko ta karantarwa kurin mukarrar aka baka ka karanta aka baka shahada ka zo ka zamana kurin wallahi zaka waye gari kai zama limin kai ba jahili ba wallahi duk wani shari'a zakai in da zaka zakai kan akan ilimin addini zakai bangaren kaza bangaren shari'a ko bangaren luga ko bangaren hadisi wani bangare ne ta karanta aka baka wata shahada da muqarrar shi ma ba duka ilimin ne ba wani bangare ne jami'a ta baka ka je ka karanta ba kiki ne ka iya aka baka wani shahada kaga anan baka zama malami baka baka zama malami ne shahada ko duk zuma ne masu mutamakiri a cikin a cikin addini sai ka ga a sha'an mai jami'a ta suna bin malamai gindin malamai suna hanyar karantarwa bincike addini haka suka zama malamai ma kuna shahada kada yake shahada wallahi mutum zai yawa yawa gari shi ba zai ba ma he gada ma kuna bai gada ma babu inda kuna shahada ce wallahi haka suke yawa kuna shahada ce ba bai zama mutum cikin cikin cikin da addini ke mai so ya samu ciri mutum ba shahada shi wala ka zamanto kana zama kana ci gaba da karantarwa da bincike ilimin addini shahada jami'a tana tana baka tana saka alƙibla ta baka hanyar neman ilimi ta karantar da kai ya ake neman ilimi yanzu maka shahada an baka zama mutamakin cewa za ka an baka hanyar ce neman ilimi yanzu yanzu za ka zama mutum mutamakin ka yi ta bincike kai ta karantarwa sai ka zama malami a hankali yau da gobe gobe da gobe amma ɗaya ranar gurin ka samu shaida kurin ka zama na kurin ka wundi ko ka shiga mota ko kana yawo wallahi ka shi ne shekara da shekara biyu abin da kai ma kamunci kurin sai ka dama kurin ka kai da majalis wallahi haka suke ya hankali ka zamanto kana misali bude makaranta wani karantarwa ko da littafi ka bude wani ya baka damar cikin amajaliyar ma tambaya kana bincike yan shekaru ka zama malami na kwarai amma kurin ka zo ka zama na balle wani makaranta ma kake wata lise wata sai ya ce college ba kima karantarwa ilimin kaɗan da ake ba su yanzu duka da ka ɗauka bisai wannan ina ne karatun kaɗan ne kai ka ka su karatu an baka da yan yara kada kan da su ba ta kada kan da su dan dan abubuwan na abu abin kaɗan ne ya wai gari na kan da kai kamance ka zama kai jami'in shahadu ba da malami gaskiya wallahi kun za ku ku gasu da kyau duk wanda samu jami'a tsare an baka makami na ilimin kuma wanzu Allah ka zamani ku bi malami domin mun yi masu yanyoyin mun yi malamin naka ba da ilimi ba ma iya bai sun nijar ma kenan in ka zo ga tsabin malamai ba ba su samu malamin hausa a yanzu nigeria malamin hausawa wanda suke sun zama cikin ilimi sun san kalmomi sun san mu'amala sun san komi ka rika shuraren karatun malamin suka riga yi ka zai baka sanin wasu kalmomi ma'anar da wani shari'a a kakar da larabci me za ka ce a nan ka sa haushe gaba kuma mutumin gaba wanda yake a nan ya zai gani abin da kai ba za ka da malamin ka haka mabun wani malamin suka riga yau ku na hausa zai ka zama to mutamakin kenan ilimin na ka fahimce shi da kyau don a takaice dai a yi karatu da ikhlasi kuma ya zama to mutum ya ci gaba da karantarwa karantarwa ta majalisi ba ta lakwai ta lakwai wannan shirme ce wannan ba ta baka ilimi kai ma kamar ci abin da kai wannan za ka manci ka da kun wannan kun kana yawo ka zama mushe kurin ka zama professor kurin wallahi ka zama jari jari malam malam wallahi haka wallahi haka dai ba kana kurin ka zama ya ka zama kurin da kurin gashi banza ne kurin ka tsaya kuɗa ku karatu da kyau kuma shahada ko ce a nema ko ce a nema zamani ne kawo da ita za a ma addinin aiki a nemi shahada amma a gyara niyya Allah ta muke mu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم Allah subhanahu wata'ala baya can mun ji irin inda ya kira ya ba annabin shi ya kira ya sanar da bayan shi wanda suka bar hanya su komo Allah na amsar tuba ta bawa duk laifin da ya yi hatta da shirka da Allah in ne ka tuba ka yanka mutu ba abinda Allah ya yi in ka tuba kuma da komawa kira ku koma zuwa ga Allah ku mai kauya zuwa ga Allah to dole ababe komawa zuwa ga Allah mai kauya iya bukatar sani to babu abin da yake madogara kwakwara ta hanyar komawa zuwa ga Allah kamar wannan da ta yi alkurani sha labarin umarni cewa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mai kyawun abin da ubangijin ku zama nan tafsirin magabata ba malaman tarbiyya kan ɗaukar shi kan ma'ana shi ne ku bi alƙur'ani shi mai kyawun littafi da Allah sama ƙasa mana ku bi wannan alƙur'ani ma aka ce bi kenan shi ne jagoran ka ƙur'ani kai bin shi ya ce a yi nan ka yi nan ka a yi nan ba ka yi nan tsaya tsaya ta yi ka ta yi shi ne bi bi kenan bin abin da ya zo da shi wannan kira da Allah ya muku kana da dama ka yi da ka yi abin Allah ke so kana da dama ma bakin dama ka fa ke maka shewa wannan amsa kira min qabla an ya'tiyakum al'azab baghtatan wa antum la tash'urun ana kira kun kiya kuna cikin ruhu ku yi amsa wannan kira kahin azaba ta zo muku kwaram babu shi domin idan Allah saboda azaba bai mashawara bai ga ma kowa kun sabaka sabaka ta da kullum sai kenan mutum tun kana da daman amsa kira ka amsa kira wannan azaba in ma ta duniya in ma ta mutu in ma ta lahira shi da nan galgadi ne kashe ne ka yi gaugawa ka koma ka amsa kira kahin ta zo kwaram ba tare da ka sani an ta kula an taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin na'am qara aw ta kula أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين na'am aw أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين na'am ana Allah subhanahu wata'ala dukka shine kayan tabaci an gaya maka ka bi mahi kyawar abinda ubangijinka ya samkar kayan da wani azaba ko kuwa an ta kula nafsun ya hasarata alama hukuta ta jambillah ko kuwa kahin ka yi tabbatar da nadama ka kai can umarana kahin mutum a kama shi ya rinka kiran taɗewa ya kai can taɗewa da ne ɓangaren ɗa'a da Allah ma bi ɗa da Allah ba dan za a waye gari dole bai gyara ba zai ta haso zai tabbatar da- da nadama shi da asarar shi akan biyayya ta Allah da bai yi ba bayan ta bayyana ta to kenan kafin ka shiga wannan halin asara tabbatar da asara da nadama bangaren da'a ga Allah wa in kuntu min musakirin ka zo ka ci ai lalle da ma na bi in ji araba lalle ina daga cikin masu izini kaga nan kaga ba da gyara kenan to kafin ka wannan tabaji kai wannan nadama ake kiran ka ka gyara tun da wuri akwai damar gyara magana kenan أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين وتعالى أين أبن سنكرنا إلى مهل أي ألا نبي شري دبيبا إن ده ألا شدني ده أنا تشكل الله ينبع الله ما يسأل الله كنا ألا نبي من بع بشري دبيبا وأنا كنا بابوجا بجي yace au taqul hina tara al'azaba ko kuwa ka rinka cewa lokacin da azaba gadan-gadan ta zo ta same ka ka rinka cewa law anna li karratan fa akuna min al dama na samu wata dama da an bani dama in koma in gyara in zamanto cikin bayin Allah na kware duk wannan abu ne mutum nema ne ke abin da bai yi wa ya samu dinnan kira ne kahin da ɓaci ka shiga halin matsala ka yi gaugawa ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da nan za su ga wani tasusin da ma Allah a bada Allah ta la'adu la ce lauru dula adu da manu anu anu ka su Allah ta ko da amma da duniya har yau kenan kariya ta su bata bata mana kenan nadama ba ta ma magana to an baka dama an baka rayuwa kana ci kana sha kana rayuwa yi kokarin gyara ka hin ɗayan cikin abubuwan da aka jero ya same ka magana kenan duk wannan ka hin ɓata kira ka gyara to bayan wannan gaba daya ya kawo wannan nadama wannan uzuri na kaza na yi asara da na gyara da ashin da ni Allah ce bala ya ce bala بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Allah ce bala kenan magana duk wannan da yake magana cewa ai da an ba shi dama kaza kaza da ya gyara kaza yau dole magana ba haka bace ba kai kad ja'atuka ayati ayoyi na sun zo maka a duniya wa'azi ya zo maka amma fakazzabta biha ka ƙaryatar da masu wa'azi wastakabar kai girman kai yawa domin da yawa mutane wani tun ɓalin harko da yawa akwai wanda suke gano gaskiya amma sai su ga ya za a yi kamar wani kamar su ko manyan gari su ne manyan gari suke faɗi a ji ko ko a su ne ma'ana malama a gari masu ilimin duk abu ne na shugabanci saka su ne he yanzu wani ya zo ba su ba da su ne a gaba he wani ya zo daban ya zo da wata gaskiya za ka mai adawa kurin dangin gaskiya don girman kai ka ce da su ake bi kuma yanzu sun koma suna bin wani in wannan kayan wannan al'umma ilma banu isra'il da yawa malamai ne amma kayan da wasu annabawa su suka dawo su da mamai kayan wani al'umma sai yanzu da salin isa zakariya ko annabi yahaya abadal makadis din kayan isa malamai malamai ne jagorori abadal makadis su ne jagoron al'umma amma zan wani zakariya yahaya su malaman su suke yaƙi da shi cewa ba annabin Allah wani ba suke adawa ba na kuma wurin don yanzu idan aka amince zakariya annabin Allah ne ke so su girman sun koma masu bi da su ne limammai yanzu kuma suke sun koma mamu wannan abin kudin a ce sun komo suna bi za su adawa da annabi zakariya suka gama shi da hukuma ta roma a wancan zamani sun gama gama mai sun gama sharri karshe dai wata labarin zakariya an kashe shi yahaya an kashe isa ma an riga Allah ɗauke shi wani dole wannan sharrin miyagun malamai ne su ne malamai a da yawa ko a zan ba ko a nije ko Najeriya riwa farkon masu adawa da ɓata su kiran sunna malamai ne duk an kai masu adawa da sunna masu adawa da ala sunna masu mutu shari da ƙarya duk malamai me ya sun gudu su ake su suke gwani aji su halitta su haramta kuma rayuwarsu balle a gargajiya rayuwarsu ku kuke ciyar da su ta kone bangare duk rayuwarsu a kanku a baka rubutun sha a maka laya in ka mutu a ci in ka aihu a ci komi abinci su hannu wanda abin ahidi ba na bane waya abu ba sani duk rayuwarsu a hannun ba na suke sai suka gano hadarin in aka gane kiran ahalu sunna to su ci mi shine Allah shine sai suka kai ga an aka gane to misali yanzu an mutuwa za a yi sallah dan Allah a zo a yi addu'a dan Allah ba kudin fidawo ba ka gani ka ga na tare da kai an aka yi aihuwa kudin malamai kudin mai wasiya kudin mai sunan kwana uku hada kwana uku hada kwana uku kuma da karwata ta malam eh an karki rabon shi na shi ne rabon an kar da karki in wanda ramu haka da walala tunan hukun zukunce kai in mutuwa aka yi mai sallah duk a nan garin wanda ba za ka fasa ba aka yi mutuwa ya tura ni ba waye sallah ka yanda ji gida an kai maka hatsi sai hatsi kaza da shika kaza an kai maka gidan wanda ya sallah gawai bayan wanda za a raba a nan kuma a bashi babban kaso don an ce babu shi ba fi dawo a suna ba fa kudin hatsi suna ba magana ba komi babu guru da laya gaba da kashin talatin ko ka takai ko ka takai ishirin talatin a bata laya ta kama ɗanta ko kullum akwai mai rubutun shi a gidansu kullum an kawo rubutun shi ana baban ka mai hali ne akwai wani mai nashi kurin kullum mai rubutun kawo kamar ruwa kullum ya sha ana guda ka ne kuma kuɗi na musamman duk haka suke to sai gano yanzu aka ce ahli sunna daidai aka amsa kiransu haka su ba magana shi ne karar Allah ya yi a cikinsu a rediyo mana bai sarni a nan garin ya ce mun huto ana ɓata abincin huto mu kare abincin Allah kai wajen dama shi ne gaske magana sai suna kallo sun kyale su hutu kimiyyar sun huto zai su yaƙi da ahli sunna zai su yaƙi ahli sunna sai a garin nan ba a hobiyanci garin nan ba a waye suka yi ƙungiya ta musamman ta malaman ga manyan malamai suka fara zan kowa su su farko sun nan shika talatin shika talatin baya ya sanar magana ƙungiya aka taɓa ta malamai ko yanzu a yi ta suna kata kawo haɓa ta taɓa gari haka wata ta ƙare wasu mawarsu masu mara duniya gaba da suna suna taka hukumu su samar duniya haka suke duniya da haka na kenan ka kenan an gano gaskiyar sarai amma abin da ake dibawa wannan abin duniya su ake samu yanzu an baza a rasa shi yasa suke ta adawa ake ahli sunna hama ka shawai ahli sunna sun ce uwa an balabce ba abin uwa ba kwa bace ba waye ka san dai kai mai hankali ko addinin sakarci na gumki ko gumki a cikin uwaka banza ta kasan ƙarya ce addini a cewa ɗan adam ɗan adam a duniya a cewa uwa an bai shirme ne ko addini kuma kasan bai kasan ƙarya ce haka sai suka wani sharri su gama mutane da uwayensu su gama uwa da ɗa uba da ɗa aka tarkaci idan a hankali a hankali sun gano a shekarya ce da yawa da suke ma a dawar sun kuma duk su ake mutu mun sai zan a hausa ƙarya mu suke bata ɗaya haka ya bata ɗiyan kuwa tabbas na kenan wannan girman kai ne neman gaskiya a takaice an sani a matsare wani a radio kira kitan malam iliya kun ruge magana kuma abin kuna yake maka to me za mu ci muka bari me za mu ci wai me za su ci in suka bi maganar mu kuma bai mace a takaice dai Allah subhanahu wata'ala zai mai da masa rabbi na uzuri kaza da kaza da kaza ta bala da ja'atuka ayati ayoyi na sun zo maka fakar da kace kariya ce wastakbar kai girman kai wa kuntum min kafirin sun kafirai la ma da ce ma Allah ci gaba ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين na'am Allah ya ce wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhum muswadda dan tashin kiyama zaka ga waɗanda suka ma Allah ƙarya duk wanda ya ma Allah ƙarya babbar ƙarya dangana ma Allah da dangana ma Allah abokin tarayya ko ku duk abinda Allah bai ce ba ka ce ya ce duk abinda Allah bai ce ba sai ka ce Allah ya ce yanwa ƙura'ayin ta yi tun farko a tashin kiyama nan a rediyo ba na abu ba wai akan bid'a ana neman hujja akan maulidi sai malami ya mutu karara ya ce allah ma ya maulidi subhanallah wallahi wallahi wai allah ma wani ka ji in wannan ta'addanci da tsigiranci ina da karki shi ba yadda zai kawo maka aya ko a koda da mutum illa wani malami dan wuce ya kai ya ci annabi haka ɗan uwa idan wai har Allah ya ce ne ka bi karanci dillin tarihi na addini ba na ɗan nasa ba na addini na aka samu addini a duniya ta addini a duniya kam in dai san annabi ne ba kamar sa da kowa sai kayan su shi kanshi ya kuwa sanin kanshi da kanshi ba mai kaya maka ruwaya ko mai rauni ko da ifa ko mai rauni billahi da la'ilaha illahu ba mai kama da ruwaya ko mai rauni na bukin noli babu ko mai rauni babu wannan su annabi sani ba halibobi sani ba duk wani haliban gaba da kam inda san annabi ne ba wanda ke su kuma kwarar da an ka ce maka ba ce abu hanifa ya zo ya huce bai sani ba bai ce ba a littayin shi imam malik ya zo ya huce ba ba a littayin shi imam shafi haka amurka na dukkanin babu ɗaya wanda ya taɓa ce ko sau ɗaya ga rana ta modi ta wani babu ƙarni da annabi ma shaida ƙarni ɗari ta ɗaya ɗari ta biyu ta uku babu wanda ya taɓa ce babu littafi ɗaya na addini ba na ƙarya ba wanda ka magana amma yau wai hasin ce Allah ma yau annabi ya yi kaga wannan kaga ba akwai magana ta tsagerancin wa Allah ƙarya har ta yi masu ka ce ka ce mu malamin mu ya yi ka ta yi masu ka jami'a ka ce malamin mu ya ce mu shi ke ka huta amma ka ce Allah ya yi ka tsagerancin ya kai gaya da kullum muna yau muna cikin da damu aqidar ahlus sunna wal jama'a kan annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah a wajen a wajen mu aqidar mu ya huce wanda ake mancewa za a yi bikin tunawa mu manzon Allah ya huce mu mance bali har bikin tunawa dukkan rayuwar mu kibta da so muke da abin da yi a rayuwar ci sha zama tashi fita shiga kun da abin da ke rayuwa so muke mi daidai yanda yi sai ga dukkan majalisar ahlus sunna ana kanta sunna imam bukhari imam muslim duna an sabsu nake me an su aka yi rayuwa kai rayuwa yadda manzo Allah ya rayu shine sunna shine san manzo Allah sallama kai bi kai rayuwa yadda yake a yadda ya rayu ba a hira gurin a biki ya shekara ta ya shekara a ba annabi ya wuce shekara mu kullun ne kowane lokaci ne haka muke mu rayu shin san annabi kai yadda yayi kuma ka yi waƙa ta kwana dubu ka mai salati ɗaya mai ibrahim ya zada wannan babu shakka kai Allah tabbatar mu akan sunna nan kenan ne Allah ya tabbatar da cewa shine gobe kiyama yake cewa tabbas duk mai wa Allah ƙarya zai tashi da fuska ba kiran Allah ce alaysa fi jahannama masalul mutakabbirin tabbas ne ma'ana alaysa ma'ana tabbas ba bace ba tabbas jahannama ce makomin duk mai girman kai ka san gaskiya salai kaki kaki a wata ruwa na sunan da yake cewa Allah subhanahu wataala ya haramta gidan aljanna da mai girman kai duk mai girman kai ku tabbacin sarra ka cika aljanna sai suru da akwa muna so mu saka kalmi kyau mu sa riga mu kyau a ba shi da girman kai alkibr batal haqa wa gamtun nas girman kai na ba da ke yi cin gaskiya shi ne girman da ake magana girman kai cin gaskiya gam yace badar wa hak wa gamtun nas cin gaskiya ka san san sai gaskiya kora da wata mamoka daban ta duniya yace kuma da wulakantar da mutane wannan suna alkibir da Allah ke cewa ga makomin masu girman kai Allah kiyaye mu girman kai ta ci gaba وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون a wannan rana ranar da za ka ga sunan ɓangare su suka baƙin kiran su kama Allah ƙarya a wannan rana wani jillahu da zina ta ƙaunin fasatin Allah zai tsiratar da wanda suka yi tsoron Allah da samun rabau da rabautarsu zai tsiratar su daga wannan munan hali la musumsu wala nazanun masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah duk wani abu na cutarwa na azaba ko bakin ciki bai samu masu imani masu masu takawa Allah samu lamun tsoron Allah ci gaba الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل tabbas Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin kun kun kulli shay kun ba mu wanda kake gani wanda baka gani duka ba wani abu na Allah ba abin da ya toki ko ma me ko ina ga bintuka kowane wuri ne dan adam babu wani da ilimi mutum ko aljani da yake da damar yin wani abu nashi kuma ne in me ka gani na Allah ne aka ɗauka aka gama aka gama ya gami zai bada a ta an yi dokubar an yi dokubar duk wani dokubar ce dokubar ta yake wa hatta shirka gama a ga gama ga gama ga gama ga gama an gama an gama an gama iri kaza iri kaza gani shi kwana kaza ta ga wani iri za ta bada kuma shi mutum kallo ne ke me za a yi wani abin Allah ya tsara tsarin duniya an gama kaza ya bada kaza an gama kaza Allah dama abu ne dama abu haka ke ba shi wani bai mata ba a shi gan da kubarci da kubarci ganawa ce yayi babu wani abu daya ko kusa mutum a sun zakata ko electron amma me ga kanta ba wani abu dan adam ne yaje gama na ne gama na gama na Allah ya ci da ya mawani kuma ma Allah shiga taka ba wani ba wani abu na shi ba wani abu daya da dan adam yau an kai ilimi wata laboratory an kai a shiga a yi wani kurmin abu a ga pak a mutu kaza babu sai dai na Allah kuma za a ɗauka a juya a juya a sa a kwara a gami zai bada kuma shi ma da haka yana Allah shi ne halin kulle shi ko ma mene ne kwarar halittar Allah ne kuma ba shi ya kayan shi wa huwa ala kulle shi shi ke ta yadda kayan shi ba mai kula bai komi komi shi ka ta da kayan shi ko mala'ika kun aiki ne ke shi ma ko mala'ika ba wani abu da Allah Allah ko mala'ika ko mala'ika ko yan kamawa mala'ika ba mu zai magana mutum ko aljanni kowaye Allah shi ke tsaye da shi ne wakilin komin shi komin shi take da shi suna nan wannan milimin take take magana cewa duwanda ya bincike wannan kusa masu wannan rayuwa tamu ya san cewa wannan abun wannan halittun gaba daya da suka sarrafa bana ta ce mahalicin guda ne ba tsayin wannan abu ta ce ta yi abu ɗaya ne sama ta gaba ɗaya su tamkin da wani tauta wani guni ne ƙwararre musu Allah ne musu Allah ne ta ta amma wani ƙwararre ne mai ilimi tun farko shi kayan shi kuma hayo shi kontrolan kayan shi ta san wani ne amma ba ta ba ta ba ta wani wata wata Allah ne amma ta da wani ne ta ba ta ba ta Allah ba ta san Allah bai ta amma mun san cewa ta ta da wani ne ko mai ilimi ƙwararre tun farko ya halitta shi kuma hayo shi ke kulawa da su kusa Allah ne haka abin yake umma Allah shi ne mahalicin komi kuma akan komi shi ne wakilin shi wakilin kan shi da haka ce da hun kalu له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون lahu maqalidu samawati wal ard Allah shike da kilan makubilai dubu taska sama da ƙasa babu wani abu na wani Allah shike da dunkullan nashi ne shike da tirifi yadda ya ga dama ya bada ko ya haka sama da ƙasa shike da makubillan in yi rike ba ni budewa in yi bude kuma ba ni rikewa eh Allah ce wallazina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun duk wanda kafirce ma ya fitarce ma Allah wanda ya kafirce ma ayoyin Allah to wannan iya daga cikin masu taɗewa gobe kiyama tabbas qul afa ghayra Allah قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
to dan wannan aya ta biyo bayan Qurayshawa ganin sun yi sun yi manzo Allah ya fasa wannan da'awa dan dai a samu zama lahiya ka bata nasu a zo kowa kai ma kai na mana ne naka ita da kowa kai ma ka zo kai na mu dan haka agada dai ka zo kai ma ka wata na lona agada in tun da yadda nasu ko za mu ci nashi kenan kamar haɗin gwiwa ne dai haɗin kai ai haɗin kai kowa ya na kowa na masu ke yanzu ke yanzu a yanzu magana ya kace abin haɗa haɗa kan malaman addini haɗa kansu haɗa kan mana aka ce addinai ko addi- addi- addinai suke cewa haɗa kai kenan a wannan aƙida yana iya zuwa coci kai ma su masu yin haka haɗa kai ko suna da ko a Nijar na ga a sallah ce ta Kirista wannan babba cikin yan Nijar ya je coci shi ma aka yi da shi wai mes Eh, kwarai kwa wanda gani gani suna kira wanda a wadda ɗaya ne da ya je addinai Allah ke a daman ƙarya ce mu kenan shin Allah ka cakula gaya musu a fagairin da ta muruni a abu a firjalun shi yanzu wannan Allah kuke mani umarni in bauta ma ku jahil ko jahil ma jahil nan ba zaka jahilci Allah yau shi abba jahilci ba za ka ma annabin Allah umarnin bauta wani Allah da haɗin kai kawo musulmin umarnin bautar wani Allah a ce aikul jahilun dan wurin wurin wurin aibanta wani ba wurin kasabtawa a da gani ba kasabtawa ba wani a aikul jahilun ko inda jahilai za ku kiran bauta ma wani Allah ha wannan ba ba ba kofa ga ya mura ga ya musu ba kai ba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك وتكون من الخاسرين ga ya musu an maka wahayi an maka wahayi cewa wani wahayin ba kai ɗaya ba wa ila ladina min qabli haka aka ma annabawa kafin kai duk matsayin wa'annan Allah ce da in ashraka in hadda za ka yi shirka kinan wani magana an gawa dukkan annabawan Allah duk matsayinsu sujjata da Allah darajarsu inda ɗaya a cikinsu zai kuskura duk da wani wannan na kace a hausa a saman takuwa da ake tsoro don a a bijiga wani mai da shi tsoro nan don a sa abu ba wurin wasa bane ba Allah kan wa'annan annabawa su kansu gaba da darajarsu inda wani zai kuskura ya gama Allah da wani lahabatan amaluka aikin da ya na baya ma aikin zai lalace gaba daya wadda ta kunan min khasirin kuma zai zama to cikin tabu Allah kai Allah kai zai kada shi Allah ne tabar da shi ko annabi Allah ne to yau kenan idan haka abin yake ba ni haro ba ba sauran annabi duka an gaya ma kowa a cikin mu kenan maganar gama Allah ganin ba taso ba ba wata kowa kuma hadari ne a gare ni in yarda da bautar wani Allah haɗari ne kuma asara ce gare ni yan wakta da wannan magana idan ya zamanto annabawa na Allah manzannin Allah suna da wannan kashe ina da kai a yau ko ni a yau sai waye gari mutum bai ce mai komi ya kira wani Allah ko zuwa da wani Allah ko ko kira wani aljani ko ruhani ko kaza da sunan biyan bukata ya kira wani Allah ko daga shi malami ne har da addini kaga wannan babbar rudu ne to annabawa ma shirka da Allah ko annabi Allah yayi Allah duka bai yi Allah wata abu ne da ka san abu da mutane to kana nan akwai cewa mutum ya hasara ku ta jigon karatun addini tauhidi jigon karatun addini tauhidi don wadda yawan mutane da yawa lau a kawo suka da yawan mutane ba su kama da suka kama da haɗarin shirka da Allah ba su kama da sanin haɗarin tauhidi ga mutu a kare ka ba iya shirka dumudu bisa Allah ba yawan wajibi ka karanci Allah ka san Allah ka san haƙin Allah kuma shi sa cikin tsanani mai nake yi manyan mutane ba su amma kafin tauhidi ina kai ya zuwa na farko insha Allah zamu kokarin sa shi cikin hudu ba dole ka zo kashi wara dan juma'a ma kashi wara insha Allah zamu kai tafi su juma'a a gaba insha Allah dan ne haru da mu dole zo juma'a ko ba dan zai zo ba dan karatu ba zai zo juma'a Allah kai shi tafi insha Allah insha Allah to da shi ne shi ko shi ne shi ko tafi in ba shi ba ko babu tafi ba ko kuma shi ne abin dan kai ka gama yawo har abada duk da shi zina shan giya ƙarya yana shiga wuta kai shekara nawa amma ka mutu ko shi ne ba amma shirka ba mutu har abada يا لكن إنه ما يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومره النار الله تدون wanda ya riga ya gama Allah da wani Allah ya haramta mushriki aljanna Allah Allah wata ta ma ta da aljanna to ce Allah ta ko Allah ta harama Allah aljanna Allah ya haramta ni aljanna inda mushriki ne tace Allah bai haramta ni ta kun bai da makoma sai wuta haka ne mutum ya gurin jihar tauhidi dole karatu mai muhimmanci warkon komi tauhidi kuma baka bayan fara cewa zuwan zai gano ya gano addinin su wanda zai shiga makaranta ya yi shiga makaranta ya koyi abata ta ya koyi kira qur'ani ya koyi kaza ya koyi tajawidi ya koyi wannan ba naka bane a wuri eh wannan abin ne da kullun tafi wannan ka tajawidi abin da ke jigo ka gano ta addini ka fa'inta sai ka san biya Allah kuma yanzu ba ne ka san larabci ba ka san malami na aqida kan san da kai ga haƙƙin Allah ga abin da ake ma Allah ga abin da ba ma Allah ga abin da ka shirka ce wanda da kanta da kai aqida wannan ko da turanci zai koya maka ko da Hausa malamin addini ya koya maka wannan kuma aba ta ta karatu kira yau da kullun yake kai haka mutu haka mutu kana yi amma maganar tauhidi aka wanda babu tauhidi wata kanci bai buƙatar lokaci dogon lokaci baka lokaci dogo ka fahimci addinin su ka koma ga Allah wallahi babban abu kai ka san tauhidi shi za ka mutu lafiya da tsakaninka da Allah Allah taimake mu kina Allah ka gaya musu cewa walaqad uhiya ilayka haqiqa tabbas an maka wahayi wa illal ladzina min qablik amma annabawa kafin kai wahayi la in ashrakata ko na annaba an gaya mishi in har yayi shirka la yahbatanna amaluka ayyuka zai lalace wa takunu min khasirin mu zaka kasance cikin masu hasara بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد قرن الله كدai zaka bauta tawa kuma ka zamanto cikin masu godiya ga Allah Allah samu cikin lafiya ci gaba وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره بس جرم ما الله با هو بس بابا الله جرمن شي حقيقة جرمن دي ذاتي سبش نعم وانا أحوصا akan sai ake wa abin da Allah kaddara wa kaddara haka dare sai wa abin da Allah kaddara ne haka suke a Hausa ai ma kaddara haka dare wa wa wata mutum abin kamar wata kaddara ce a ba kaddara kaddara daban wannan daban nan ma'ana mutane ko bai ba su girmama ba su ba ma Allah girman da ya dace su ba shi rishin ba Allah haƙƙe shi rishin girmama Allah ta sa ɗan adam ko bawa mutum ko aljani zai gama Allah da wani zan wanda ya san Allah san sufofin Allah san girman Allah zai ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani bawa na Allah inda mutum ya san Allah zai yi ka kirayi aljani kan bacin Allah zikira ka kirayi mutum shehu ka tunkara haɗari za ka mutu mai ka ce Allah ka ce shehu ne kuma madala wani wanda ya san Allah ya san girman Allah zai kira wani Allah kaga bai yiwa kina rishin sanin Allah rishin sanin girman Allah isa mutane suke gama Allah da wani ba san Allah ba rashin sanin Allah ne kuma Allah ya ce wal ardu jami'an kafatar da yawmul qiyama sama sama da mutum bi yamin kasa Allah ya ce Allah Allah zai dabi kasa kasa wajen damka ce ta Allah haka Allah zai za a nade samai gaba ɗaya a damar Allah yan wadda abin da Allah ta fata makan shi na ji da gani da hannu da maka za kanka sa ka yi imajin a kanka wai a Allah da suka misu da shewar musa min basira ko ni na Allah daban ne kanka tunanin naka an ce hannun ta kaza Allah wannan Allah ne daban yake Allah san kai shi ba mu iya sanin siffar Allah ba mu iya tattauna wanda Allah amma Allah nan ya tabbatar ya ce sammai mana ƙasa gaba da damƙa ce ta Allah gobe kiyama kina Allah gobe kiyama zai damƙi ƙasa gaba ɗaya da sammai gaba ɗaya za a naɗe su Allah zai fita da damar shi haka Allah ce subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka Allah ya girmama amma shirkun kamar da abin su gama shi da shi wata ruwaya wadda hatta imam muslim ya rubuto annabi ya cewa yaqbidu Allah ta'ala al-ard ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض Allah zai damki ƙasa gaba ɗaya za a naɗe samai gaba ɗaya Allah zai ɗauki samai muka gaba ɗaya da damar shi Allah zai cikiya zai sanarwa anar malik ni ne kadai mai cikakken mulki anar malik mai cikakken mulki bashi da adawa anar malik ni ne mai mulki cikakke aina mulukul arab ina masu masu mulkin duniya ina suke ayo haba babu babu babu dama kai ga yau ta unguwa ga dama unguwa ce ko ta mallaka da aiki da yake gaban kama ya sheka kenan nan Allah ya tabbatarwa da cewa zai damɗi ƙasa da sammai bakwai gaba ɗaya kuma Allah tabbatar Allah ya tsarkaka subhanahu wata'ala Allah ya tsarkaka game da duk abin da ake gama shi da wani nan sai subhanallah ka tsarki Allah duk wani abin da bai dace gaishe ba sai ka kalma take da girman gaske subhanallah an ce kalma ce mai girman gaske a wajen Allah dan ka wanke Allah ga duk wani abu da bai dace gaishe ba wa ta'ala Allah ya tsarkaka wa ta'ala ya daukaka amma shirkun game da duk abin da suke gama Allah da shi Allah ya haka Allah ke cewa annabi ke tunga ajin kursi annabi ke ba labarin cewa Allah yana cewa ana agana shirka ana shirka faman amila amalan ashirka fiye mai gari tarakatu wa shirka Allah ce ni na kowa wadatuwa da tarayya yace duk wanda yayi wani aiki daga cikin aiki sai ka gama ni da wani to Allah bai ci ba ruwan Allah bai ba ruwan Allah bai gaba da ba ruwan Allah Allah bai tarayya da kowa in dai ga wani aiki ka gama Allah to shi Allah ya barka da kai da wanda Allah bai ci zan barka da kai da wanda ka gama ni da shi can kai da shi can kai da shi yace kenan shine ina karanta ayata gaba wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون na'am wannan Allah kai mutum sai eh karanta insha Allah yan uwa kayan nan akwai yan uwa kwarai suna cikin rashin lahiya wasu bukatu Allah biya bukatun kowa yan uwa na yi wata mantuwa nan da wancan sati na yi bayani akan shawa akan takalmi ranjas mutoshi to matsalar ba kowa mai ka sanin ita shawa da ake yi sai bayan an yi takakkar arwalla aka sa takalmin shi ne in wata ta kiyo a shawa da na ga abin kwarai ina ga a fashin wani ma'abdullahi wajen mutum dubu shi suka bude shi kusan dubu shi suka bude shi a cikin fashin abdullahi banda banda tamu to kaga mutane masu masu da yawa sun bude shi to ba kowa ba zai gane da cewa a shawa sai in kayi alwala cikakka za ka sa takalmin naka ko kufin naka shine wata arwalla in ta in ta gaba in ta zo shine maimakon ka huta kawa eh ka shawo takalmin da wannan gyara ne dan ka aje kun mutum ya ja masa kashi aka yi sa kayan shi kuma shi shawa a'a sai in ka sa takalmi bayan ka cika karo Allah sa ka Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته